الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi uku ga watan safar shekara ta 1437 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma sha nawa sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha biyar lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna riyadu salihi kafin darasi na yau da taimakon allah tabaraka wata'ala muna da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke faɗa cewa mutum ne ya danka maka dukiya ya wakilta ka a matsayin cewa kai sadaka da wannan dukiya da ya damka ma sai kuma al'amari ya zamanto kai ma mabukaci ne game da wannan sadaka da aka wakilta ka cewa ka yi shin ya halatta ka riƙe wannan sadaka a matsayin taka ce domin ka cancanta ko kuma dole ne ka nemo mabukata ka raba musu in har bukata ta yi bukata lalle kai mabukaci ne to ya halatta ka rike wannan sadaka ka ci in dai ba ayyanawa bai ya ce amshi kai ma wane in wane ya ce ka kai ma a matsayin sadaka to wannan dole ne ka kai masa saboda ya riga ya bayyana ma ga wanda za a sadar ma da wannan sadaka amma in cayi je kaka yi sadaka da waɗannan kuɗaɗe to in kaga kai mabukaci ne to za ka iya riƙe wannan sadaka ka yi amfani da ita a karan kanka dalili akan haka akwai hadisi wanda ya gabata tun a cikin babi na farko a wannan littafi na riyadu salihin shine hadisin abu yazid shine ma'an ibn yazid ibn al-akhnas Allah ya ƙara musu yadda shine ma'an yake cewa kana abi yazidu akhraja dananira yatasaddaqu biha yace mahaifina yazid Allah ya kara masa yadda ya fitar da wasu kudade yana nihin yin sadaka da su ni za a yi fa wada'aha inda rajulin fil masjid sai yaje ya aje a wurin wani mutum a nan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aje a matsayin wakili ne in ya ga wanda ya cancanta a bashi wannan sadaka ya bashi ya ce faji'itu fa akastuha fa ataituhu biha ma'an ya ce sai na zo na karbi wannan sadaka da mahaifina ya kawo masallaci ya ajiye ya wakilta wani cewa in an ga wanda ya dace a bashi a bashi da na ɗauki wannan na karbi wannan sadaka sai na dawo sai na nuna ma mahaifin nawa faƙala sai ya ce wallahi ma iyaka arattu ya ce da ni wallahi ba kai na nihin ka ci sadaka ta an gane ku ɗan da ya je ya karɓo wannan sadaka sai ya zo sai ya nuna ma mahaifin mahaifin sai yake rantsuwa da Allah yake cewa wallahi ma iyaka arattu ya ce wallahi ba kai na nihin wato ka karɓi wannan sadaka ba kai nake bukata ba ka ci wannan sadaka shi mahaifin ya yi famar sai ya karbe wannan sadaka biyi ta bas domin ɗan shi mi za a yi shi ɗan sai ya ce tuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na kai ƙaran mahaifin nawa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ya rasulallahi kaji kaji mahaifina yazid ya cire wasu kuɗaɗe da nihin yin sadaka ya kawo masallaci ya ajiye ya wakilta wani cewa in an gama bukaci a bashi ni ko ina da bukata don haka sai na zo na karba na dawo gida na nuna masa yi rantsuwa da Allah ya ce a'a wannan sadaka ba ni bai dace na ci zan Allah sai ya ce lakama na waita ya yazid ya ce kai yazid abinda kai niyya na sadaka wannan ya tabbata gare ka a wajen ubangiji subhanahu wata'ala wala kama akhazta ya ma'an manzo Allah ya ce kai ko ma'an wannan sadaka da ka karba kai ma taka ce domin kai mabukaci ne a shahida a nan maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nuna mana halaccin wannan sadaka ga ma'an domin ma'an mabukaci ne kenan don haka in mutum ya baka sadaka cewa ya baka dukiya ya ce a raba ta in lalle kai mabukaci ne lalle ba laifi bane ba kana iya rike wannan sadaka amma in ya riga ya ayyana maka cewa a raba ma suwana da suwani to anan baya halatta ka rike waɗanda ya ayyana dole ka je ka basu an gane ku dole ka je ka basu in kwa da ya kawo wannan sadaka ya ware kasanka ya baka sai ya ware wani kaso sai ya ce wannan in an ga mabukata a raba musu to wannan kai tuntuna an riga an baka haƙƙinka kenan wannan abin da aka baka dole in ka gama bukata ka ba su domin kai an riga kenan an fitar da kasanka don haka a nan shi maza Allah sallallahu alaihi wasallama da shi mahaifin ya nuna cewa wannan sadaka bai yi ta ba da nihin ɗansa ya karɓa maza Allah sai ya ce na gare ka abin da kai niyya ladanka ya tabbata a wajen ubangijinka kai kuma an maza Allah ya ce abin da ka karɓa na wannan sadaka maza Allah ya ce naka ne domin kai mabukaci ne an gane ku kenan anan ashahid tunda yana da bukata don haka manzon Allah sai ya halatta masa cewa abin da ya karba na wannan sadaka ya zama nashi don haka kenan in kana da bukata kudin suka shigo hannunka lalle anan ba laifi bane ba zaka iya rikewa amma in dai baka da bukata to baya halatta ka rike dole waɗanda suke mabukata wanda aka ce ka ba su ne zaka ba tambaya ta biyu dan uwa yake cewa mutum ne yama wani alkawalin cewa in wata ya mutu ya ɗau albashinsa zai ba shi kaza a matsayin kyauta to kafin watan ya mutu shi wannan wanda yi niyyar kyauta sai Allah ya masa rasuwa shin dole ne magadan wannan mutum su zartar da wannan kyauta ko ba dole ba ne ba shi wanda aka yi niyyar za a masa wannan kyauta shin yana iya zawwa ya faɗa ma magadan wannan wanda ya niyyar masa kyauta cewa wane ya yi niyyar yin kyauta kaza kuma ga ya lokaci ya yi domin su ɗauka su bashi lalle ya halatta ya zo ya faɗa amma a nan suka ba dole ba ne ba su ɗauka su bashi an gane ku in sun ɗauka sun bashi wannan sun kyautata domin sun zartar da wasiya kenan kamar misali matsayin alkawali ne da mahaifinsu ya yi to kuma lokaci sai ya cika duk da cewa ba muna nihi alkawali ba ma'ana niyya ce ya yi ko kuma yana iya zamantowa ma alkawali ya yi zai ba shi kenan anan in sun zartar da wannan alkawali da mahaifinsu ya yi sun kyautata idan ba su zartar da shi kuma ba laifi ba ne ba wanda kar mu manta hadisi ya gabata nan kusa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma wani sahabi alkawalin cewa ina ma inda a ce dukiya ta zakka ta bahrain in ta iso ya ce da na maka kyauta haka haka manzan Allah ya nuna da ya masa haka ma'ana da ya hira masa to kafin wannan dukiya ta zo sai Allah ya karɓi rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan abubakar ya zama khalifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan dukiya ta zakka ta Bahrain ta iso wajen abubakar Allah ya kara masa yadda wannan sahabi ya zo ya faɗa ma abubakar ya ce maza Allah sallallahu Alaihi wasallama kafin Allah ya karɓi rayuwarsa ya ce da ni ina ma a ce dukiya ta Bahrain ta iso maza Allah ya ce in maka haka in maka haka in maka haka a lokacin nan da ya fada ma abubakar Allah ya kara masa yadda da wannan dukiya ta zo abubakar sai ya kirawo shi abubakar ya hira masa ya ƙara hira masa ya ƙara hira masa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi niyya kaga anan kasancewar alkawali ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi amma kafin zartar da wannan alkawali Allah ya karɓi rayuwarsa don haka abubakar Allah ya ƙara masa yadda sai ya zartar da wannan alkawali na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to don haka a nan abinda muke so mu sani ita kyauta ba ta tabbata kyauta sai ta je hannun wanda aka masa kyautar duk wanda ya ce wane na baka kaza ko kuma zan baka kaza kafin wannan abin da yi niyyar ya baka ya zo hannunka in Allah ya masa rasuwa to wannan kyauta ta ɓaci an gane ko kyauta ta ɓaci saboda kyauta ba ta tabbata kyauta sai in ta zo hannun wanda aka masa kyauta wanda ya maka kyauta kafin ka karba in Allah ya masa rasuwa wannan kyauta ta baci amma in wasiya ce ya rubuta ya ce ko bayan raina wani a bashi kaza to wannan in Allah ya masa rasuwa bayan an fitar da ɗawainiya wadda take ta tattala shi domin kai shi makomarsa likafani da sauransu to abu na biyu shine za a biya masa iya bashin da yake kansa abu na uku sannan sai a zartar da wasiya a cikin kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya duk abin da ya yi wasiya ya yi alkawalin ya ce ko bayan raina wani a bashi kaza to a cikin wannan kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya za a ɗauka a zartar da wannan abin da ya yi alkawali amma in ba wasiya bai ya ce wani zan baka kaza kafin ko kuma na baka kaza kafin ka karɓa allah ya masa rasuwa to wannan kyauta ta ɓaci wannan abin da ya ce zai baka ya riga ya zama gado don haka magadan shi in sun ga dama su zartar da wannan alkawali da mahaifinsu ya yi in sun gada in ba su yi ba kuma ba laifi ba suka yi a darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam na baban da ke bayani game da wato shine karrama bako wanda bayani ya gabata karrama bako alama ce daga cikin alamomin da ke tabbatar da cewa mai yin haka wato yayi imani da Allah yayi imani da ranar kiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a cikin hadisi ingantacce wanda hadisin na cikin sahihul bukhari manzan Allah yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa manzan Allah yace duk wanda yayi imani da Allah da ranar kiyama manzan Allah yace ya girmama bakonsa girmama bako akwai wasu ladubba da muka zana ladubba sun kai kamar kusan guda goma na daga cikinsu dai idan kai bako farkon abin da ake bukata wato shine ka tari bakonka ka tashi ka taryo shi abu na biyu ka sakan masa fuska ka yi walwala kamar za ka goye shi hausawa faɗa muke shimfiɗar fuska ta hita tabarma abu na farko kenan ka saki fuska ka yi mulmushi ka yi murna da zuwan shi abu na uku ya zamanto kalimomi waɗanda suke kyawawa masu faranta zuciya suna fitowa daga bakinka kana gabatarwa ga wannan bako da kai irin su lale-lale shine a larabci suke kira marhaban marhaban me ake nihi da marhaban ai wajatta makanan rahaban ma'ana ka samu wuri wanda yake yalwatacce ma'ana ka dace da wuri wanda yake mai yalwa to irin wannan kalima ake buƙatar amma bako shine lale-lale sannan abu na hudu ka samu wuri wanda yake mai dacewa ka sauke bakonka ko da kafin ka nema masa masauki inda zai ringa kwana wurin da za ka ajiye bakonka ya zaman wuri ne wanda yake dacacce wanda babu kuntatawa tattare da shi babu wata hayaniya babu wani abubuwa na kazamta wuri dai wanda yake na karramawa abu na biyar da zaran ka ajiye bako to ka yi ƙoƙari ka yi su ka sace ka tashi ba tare da ya san tashinka ba ka yi ƙoƙari ka je ka kawo masa ɗan abun kusa da baki ka kawo masa ɗan ruwan sanyi ko da ‘yan wata halawa ko wani dabino da sauransu kayan taunawa kafin abinci ya biyo baya sannan abu wanda yake na shida ka shirya masa abinci abinci wanda yake na girmamawa an gane ko ka shirya masa abinci ka kawo masa kamar yadda ibrahimu alaihi salam kai tsaye da waɗannan baƙi suka iso ibrahimu alaihi salam ya tarye su ya sauke su kai tsaye ya tashi ba tare da sun san tashinsa ba shiga gida ke da wuya kai tsaye ibrahimu alaihi salam ya janyo maraƙi daga cikin garkensa maraƙi wanda yake ƙoshashe mai mai ibrahimu alaihi salam ya kada wannan maraƙi ya yanka ya feɗe ya gasa sannan ya kawo sai ya ajiye musu kai tsaye ba tare da latti ba to abinda ake bukata na abinci a kawo ma bako ba a bukatar a samu jinkiri kuma karkace masa barin je in ka maka abinci a yin haka baya daga cikin girmama bako tashi zaka yi ba tare da ya san tashin ka ba sai dai ya ga abinci ka kawo ka aje kamar yadda babanmu Ibrahimu alaihi salam yayi shine ubangiji ta'ala yace faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin samin kai tsaye tashi ya shiga cikin iyalinsa take yanke sai ya zo musu wato da dan maraki wanda yake koshashe mai mai an gashe shi an bankare shi ya kawo ya aje musu sannan yana ladabi na shida idan ka zo da abinci ba kai abinci ba za ka yi can wani wuri ka aje sai ka ce ma baki ku tashi mu je a ci abinci a in kai haka ka wahaltar da su wannan baya daga cikin ladubba na girmama bako abinda ake bukata ka kawo abincin ka aje masa idan ka aje abincin ladabi na bakwai ba ca za ka yi masa ba zo mu ci abinci ko kuma ci abinci abinda za ka ce ya kamata a yi mu yi abinci kaga ka ce masa ci abinci ko kuma ya dace a ce mun yi abinci kaga akwai bambanci tsakankanin waɗannan kalimomi guda biyu ci abinci wannan babu girmamawa ga bako amma ai ya dace mu yi abinci to wannan kalima akwai faranta zuciya akwai girmamawa a karkashinta don haka ibrahimu alaihi salam ya ce ma bakinsa alata akulun kaga bai ce musu ba kulu ku ci iya abin da ya ce musu alata akulun yanzu ba za ku ci abinci ba shine kenan kamar ka ce ya dace ai mu yi abinci sannan bayan an ci abinci an gama duk wani abu wanda bako yake da bukata misali kan wani sabulu kan wani kayan wanka kan wani mushiwar na goge hannu kafin abin kwankwale haƙori kafin man shafawa kafin macaji duk abubuwan da ɗan adam da yake da bukata bakin gwalgwado to ya kamata ka kusanto ma bakonka ka kawo ka aje masa sannan kuma yana daga cikin ladubba na girmama bako shine kaɗan zauna kaɗan masa hira kaɗan ɗebe masa kewa to haka dai a takaice waɗannan ladubba ake buƙatar a gabatar ma bako duk wani abu wanda an san na girmamawa ne to idan kai bako haka ake buƙatar ka girmama shi kuma shi wannan bakunci kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana iyakarsa wadda ta dace a shari'a shine kwana uku duk wanda ya zo ya sauka a gunka to wajibi ne a kanka ka ɗauki ɗawainiyar shi tsawon kwana uku sahi da marici an gane ku duk wata ɗawainiyarsa kai za ka ɗauka ran da aka cika kwana uku to a nan in bai tattara ya nashi ya nashi ba abin kunya ba ne ka ce masa wane ya kamata a nemi masauki an gane ko ba abin kunya ba ne ba in dai kwana uku ya cika to ka ba da iya abin da yake haƙƙi a kanka domin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa ɗaukan bakuncin bako iyakarsa maza Allah ya ce kwana uku ne duk abin da ya wuce kwana uku wannan sadaka ce in kaga ka iya to ka ci gaba da ɗaukan nauyinsa wannan sadaka ce wadda za ka samu sakamakonta a wajen ubangiji subhanahu wataala in ka gaba za ka iya ɗaukan nauyinsa bayan cikar kwana uku to ka gaya masa yi gaba ya nemi masauki kai dai ka sauke iya abin da yake kanka kuma shi kanshi bakon maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnansa cewa kada mutum ya zo ya sauka wajen dan uwansa ya nace har ya kai ya kuntata shi ya sa shi sai ya dau zunubi aka ce ya rasulullahi yaya zai sa shi ya dauki zunubi shine anan yace ya kuntata masa har ya zamanto abinda zai kawo ya gabatar ma bakon nashi babu to don haka duk in bakunci ya kai ka wuri in wani aiki ne to ka yi ƙoƙarin yadda za ka malmatse aikin da za ka yi a kwana biyu in ka iya haɗa shi a cikin yini ɗaya ka yi ƙoƙari ka tattara don kada ka ƙuntata ma ɗan uwanka saboda kasancewar al'amari na bakunci abu ne wanda yake mai nauyi ba kowa ba yake ɗaukan nauyin bako sai wanda ya imani da Allah da ranar kiyama kuma ɗaukan nauyin bako kamar yadda muka yi bayani a baya kafin ma musulunci al'ada ce ta larabawa su abinda suke alfahari da shi a ce baki ba sa gaucewa a gidanka ya zamanto baki ba sa gaucewa a gidanka su wannan abin alfahari ne a wajensu don haka duk wani wanda ya isa a cikinsu idan zai yi gida baya yin gida a kurami sai dai akan tudu domin waɗanda suke matafiya baki su ringa hango hayaki yana tashi domin su zo a ɗauki bakuncinsu sai talaka yake yin gida a cikin kurami ko maruwaci amma in dai mutum ya isa sai dai ya fito kan tudu ya yi gida ba don komai ba duk wani wanda yake mabukaci ya hango hayaki yana tashi ya zo a taimaka masa za ka ga waɗanda suke masu dukiyarsu a lokacin jahiliya za ka ga dukiyarsu gaba ɗayanta ta tafi akan ɗaukan nauyin baki akan ɗaukan nauyin baki don haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da suke alfahari da shi don haka lokacin da wahayi ya zo ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a karan farko da ya ga jibrilu Alaihi salam ya ga abin da bai taba gani ba domin ya gan shi a kan sifar yadda Allah ya halice shi ya baje fuka-fukansa 600 kamar yadda manzan Allah ya faɗa kowane fiffike ɗaya manzan Allah ya ce zai iya toshe mahudan rana da mafaɗarta manzan Allah ya faɗi yana sume ya ce masa ikra kai karatu manzan Allah ya ce ma'ana bi kare ya ce ni ba mai karatu ba ne ban iya karatu ba ya kama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya matse ya sake shi ya ce masa ikra ya ce masa ma'ana bi kare manzan Allah ya ce ban iya karatu ba sai da ya masa so uku a karo na uku sai ya ce masa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq har zuwa karshen ayoyin da Allah ya saukar masa a wannan lokaci na'am to bayan an gama masa wannan wahayi manzon Allah sai ya dawo gida a firgice yake faɗa ga matarsa Khadija yake cewa zammiluni zammiluni kulillibe ni kulillibe ni a lokacin nan Khadija Allah ya kara mata yadda ta dauko wani mayafi ta lullube manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya dan dawo cikin hayyacinsa sai yake ce mata wallahi khashitu ala nafsi da ya ba ta labarin abin da ya gani sai yake cewa wallahi na ji tsoron hallaka a karan kaina khadija sai take cewa kalla lan yukhziyaka Allahu abada take cewa ko daya wallahi Allah ba zai kaskanta ka ba Allah ba zai kunyata ka ba sai ta ringa zano take cewa innaka taqribbai daga cikin abubuwan da ta zano tace ya rasulullahi domin kana daukan nauyin bako ma'ana kana girmama bako ka shirya masa abinci al'ada ce wadda tun a jahiliya sun san duk mutumin da yake daukan nauyin baki to wannan Allah ba zai kunyata shi ba Allah ba zai kaskanta shi ba na daga cikin makarimul akhlaq abinda suke alfahari da shi a ce mutum yana daukan nauyin baki amma muku a yau ya zama daukan nauyin bako sai wani da wani dan uwa zaka ga yana shayin ya zo wajenka amma ba don komai ba don kada ya zo ka canza masa fuska don kada ya zo ka canza masa fuska musamman da yawa daga cikin 'yan uwanmu waɗanda suka ɗau ɗabi'u da al'adu wanda ba nasu ba shine ɗabi'u waɗanda suke na turawa musamman kenan 'yan bariki da yawa za ka ga suna da irin waɗannan halaye ka yi gida ma ba ka yi masaukin baki ba a matsayin Allah ya wadatar da ka yi abin kunya ne wanda in har da hali abin da ake bukata ka yi gida na musamman ka keɓance shi daga cikin dukiyarka wannan kawai masaukin baki ne masaukin baki ne wannan haka shi ne ya dace kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'adar shi ce da ɗabi'arsa ma'ana taryan baki da yadda yake karɓar su su zo su zauna kwana da kwanuka in sun gama abin da suke kuma sannan su koma to don haka a takaice dai bayani ya gabata akan wannan babi yau za mu tashi wato sabon babi na gaba ƙalar musannifin rahimahullahu ta'ala قال المصنف رحمه الله تعالى باب استهباب التبشير والتهنئة بالخير قال الله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا وقال تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه وردوان وجنات لهم فيها نئيم مقيم وقال تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال تعالى فبشرناه بغلام حليم وقال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى وقال تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وقال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المهراب أن الله يبشرك بيحيى وقال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين والآيات في الباب كثيرة معلومة malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na mustahabbancin ba ɗan uwa albishir game da abin da zai faranta masa zuciya wata hani atu bil khair da yi masa barka da murna game da wani alkhairi da ya same shi a takaice wannan babi yana da gaba biyu gaba ta farko duk abin da ka san zai faranta zuciyar dan uwanka musulmi to ka yi kokari ka bashi albashir an gane ko domin lafazin at-tabshir an ciro shi ne daga albushara in aka ce albushara shine ba da labari game da abin da ke faranta zuciya wanda asalin kalima ta albushara an ciro ta ne daga albashara idan aka ce albashara fata wadda babu gashi a jikinta kenan kamar fatar fuska don haka ɗan adam ake ce masa bashar me yasa saboda fatarsa babu gashi a jikinta an gane ko gashi bai lullube ta ba a bayyana take saboda duk lokacin da zuciya ta faranta game da wani labari da aka bata to alamar cewa mutum yana cikin farin ciki a fuskarsa za ka gani kamar yadda hausawa muke faɗa labarin zuciya a tambayi fuska idan mutum yana cikin farin ciki da murna to ta fuskarsa ake ganewa haka mutum idan yana cikin wani kunci da damuwa ta fuskarsa ake iya ganewa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in wani abu ya faranta masa zuciya sahabbai suke cewa za mu ga goshin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana kyalli za ka ga goshinsa yana kyalli ma'ana ya samu wani labari labarin da ya faranta masa zuciya to don haka ba ɗan uwa musulmi labarin da zai faranta masa zuciya wannan abu ne wanda an so a shari'a duk wanda ya haka da kyakkyawar niyya zai samu sakamako na lada a ranar kiyama akan faranta ma dan uwansa zuciya da yi akasin haka shin duk wani labari wanda zai tayar da hankalin muminai ya dace ko bai dace ba baya dacewa duk abinda in mun san mun faɗa ga ƴan uwanmu zai bata musu rai to wannan kwata-kwata baya dacewa duk abinda zai tayar da hankali in dai labari ne mugun labari to ba a buƙatar ka faɗa ma ƴan uwanka musulmi wani kan iya cewa to ina labari kamar na mutuwa labari na mutuwa shi ma a hikimance ake faɗa ma mutum a cikin a hikimance za a samu mutum mai hankali nutsatse shi ake bukata ya je ya kai labari wanda yake na mutuwa ba wanda zai zo ba kai tsaye kawai wani Allah ya mai rasuwa irin wannan sai ka sanya wani jini ya hau shi ma ya kife a yi wata abin da ya kamata kenan a samu a nutse in ma labari ne wanda ya zama dole a faɗa kuma ba labari ba ne mai daɗi to a san hikimomin da za a yi a faɗa ma wanda za a ba shi wannan labari sannan sai ya ce wata hani atubil kai wato da yi ma ɗan uwa barka game da wani alkhairi da ya same shi duk abin da ka san ya samu ɗan uwanka na alkhairi to ka yi ƙoƙari ka iske shi ka yi masa barka kan masa murna ka nuna ka ji daɗi game da wannan alkhairi da ya same shi kaga anan da aka ce an so mumini ya ba dan uwan shi albishir sannan kuma ya masa barka game da duk wani alkhairi da ya same shi kenan akasin haka kuma haramun ne gare mu akasin barka game da alkhairi da ya samu dan uwa musulmi shine gunewa gunewa haramun ce shine ake kira da hasada wannan baya dacewa duk abin da ya samu dan uwanka na alkhairi to kai farin ciki kai murna ka tabbatar da cewa wannan alkhairi kamar kai ya sama kuma ka je kai masa barka to wannan zai ƙara danƙon zumunci da soyayya tsakaninka da shi har abada ba za ka manta wannan duk wanda zai kama labari na alkhairi ma'ana wanda zai baka albishir to wannan har Allah ya karbi rayuwarka bayan da za a yi ka manta shi da mutumin da takanas da wani alkhairi ya same ka ya tashi ya zo ya maka murna ya maka barka akan wannan to wannan abu ne wanda bayan da za a yi kamanta da shi kuma za ka ga dankon zumunci da so da kauna ya ƙara ƙarfafa tsakaninka da shi wanda irin wannan suna galibi a cikin maza ta ƙaura sai dai a cikin mata galibi mata za ka gani duk yawon zuwa unguwarsu da suke yi za mu je mu ma wance barka za mu je mu ma wane barka gidan wane an yi kaza za mu je mu jajanta musu haka ne kawai amma mu kuma muna nan a zaune kawai galibi abu ne wanda maza sun yi sakaki a kan shi galibi wannan sunna mata suke rayar da ita wanda kenan abu ne wanda bai keɓanta da mata ba abu ne wanda ya haɗa maza da mata duk abin da ya samu ɗan uwanka na alkhairi ka je kai masa barka kuma ka yi farin ciki ka yi murna in kai ne ka fara samun labarin to ka je ka bashi albishir wanda hadisi tuntuni ya gabata tun a cikin babi na farko a wannan babi na biyu a cikin wannan littafi shine babu tauba lokacin da aka sanya ma wasu sahabbai uku waɗanda ba su wannan aka sanya ma wasu sahabbai uku takunkumi a sababin ba su halarci yakin tabuka ba kuma babu uzurin da ya hana su fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya musu takunkumi wanda sako ne Allah ya turo ya ce a kaurace musu magana ma ba a musu iyalinsu ma aka ce maza su kaurace musu kowa iyalin shi ya koma gida sallama in suka yi ba a amsar sallamarsu shine ka'ab ibn malik da murara ibn rabi da hilal ibn umayya su uku aka sanya musu takunkumi wajen tsawon kwana hamsin wanda ka'ab yake cewa sai in zo masallaci sai in raƙo kusan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ina sallah yace sai in ringa masa satar kallo daga nawayoyi manzan Allah ya gani sai ya kau da kai in na mushi sallama yace wallahi bana cewa manzan Allah ya daga leban shi ma game da amsa sallama ta kowa ya kaurace musu ran da kwana hamsin ya cika a wannan takunkumi da aka sa musu ran da kwana hamsin ya cika bayan an gama sallar asuba mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai yake ba sahabbai labarin cewa waɗannan mutane uku Allah ya turo min saƙon cewa ya karɓi tubansu shi ne ubangiji ta'ala yake faɗa mana a cikin suratul tauba laƙad taballahu alan nabiyyi wal muhajirina والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم الله يتورو wannan sakon cewa ya karbi tubansu jin wannan ke da wuya ga sahabbai sai aka tashi ana rigaye-rigaye wani sahabi ya tashi ya je ya ɓure ya hau kan dokin shi ya sukunya so yake ya kai gidan ka'ab ibn malik ya bashi labari wani sahabi da ya fi shi wayo da dabara daga cikin kabila ta aslam shi sai ya yi gaggawa ya yi gudu ya je ya hau kan wani katon dutse daga cikin duwatsun madina wanda ake kiran shi jabalus sala sai ya daga murya shi ya ce ya ka'ab abshir ya ce ya kai ka'ab ka riƙe albishir sauti ya fi doki gaugawa saboda shi sauti iska take kai shi kafin wannan mai doki ya satuntuni shi wanda ya hau dutse sautin shi ya kai ka'ab ibn malik ya taso da gudu ya zo masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo wannan wanda ya jimriya shi wanda ya kai mashi albishir take yanke ka'ab yana da riguna biyu game a jikin shi sai ya fitar da wannan riguna sai ya sama wannan wanda ya bashi albishir ya ce kuma a bashi aran riga shi ya sa wannan biyun shi ne iya abin da ya mallaka tukwici ne ya bashi in an baka albishir wanda zai faranta maka rai to ana bukatar ka ba da tukwici abin da shi ka'abu ya yi mazan Allah bai yi inkari ba rigunan nashi ya tube ya tufatar da wannan a lokacin nan ka'abu yake cewa daga cikin sahabbai muhajirun gaba daya ya ce wallahi ba wanda ya tashi ya tarye ni ya muni barka ya ce sai ɗalha ibn ubaidillah ɗalha ya tashi ya rungumi ka'abu ya musa barka ya ce wallahi abinda har iya rayuwa ta ya ce ba zan manta ba ba wanda ya tashi ya mun barka ya mun murna akan wannan tuba namu da Allah ya karba ya ce sai dalha ibnu ubaidillah kaga wannan abin da ya masa cewa wallahi iya rayuwa ta ya ce ba zan manta abin da ya mun ba to dan haka duk wanda ya baka albishir game da wani abu na alkhairi da ya same ka ya maka barka to wannan zai ƙara danƙon zumunci da so da ƙauna tsakaninka da shi shi ne anan malam ya zo mana da ayoyi waɗanda suke nuna cewa ba mumini albishir game da abin da zai faranta masa zuciya wannan sunna ce ta ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda Allah yake ba mu albishir a cikin alkur'ani haka kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam shine malam ya zo da aya ta farko fadar Allah subhanahu wata'ala fabashshir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ubangiji ta'ala yake umarnin manzansa a wannan aya ya ce bashir ibad ka ba bayina albishir cewa sakamakonsu a ranar kiyama ita ce aljanna suwane ne sai ya ce allazina yastami'una alqawla waɗanda suke sauraron fada ta gaskiya fayattabi'una ahsana sannan sai su bi fada wadda take mafi kyawu an gane ko abubuwa ne biyu ga mai kyau ga mafi kyau tumuminai suna riko da abin da ya fi kyau abubuwa ne suka haɗu biyu amma ɗaya ya fi ɗaya lada to a nan muminai wanda ya fi lada shi ne suke zaɓa shine anan ubangiji ta'ala yace allazina yastami'una alqawla waɗanda suke sauraron fada ta gaskiya fayattabi'una ahsana sannan sai su bi wato mafi kyawunta sai yace ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab ubangiji ta'ala ya ce waɗannan su ne Allah ya shiryar da su kenan masu bin tafarki na gaskiya waɗannan kuma su ne masu hankula in har kana neman masu hankali a cikin jama'a to waɗannan su ne suka fi kowa hankali kenan a nan ta yaya za mu gane wanda ya fi kowa hankali shi ne mutumin da ya kama tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sau da ƙafa duk mutumin da yake bin tafarkin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to wannan shine mai hankali kamar yadda anan ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata mana domin wannan shine za a kiraye shi cewa mutumin da ya san ciwon kansa wanda lamari na duniya ba zai rude shi ba wanda iya tunaninsa da hammunsa kawai shine makoma lahira hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo masa da ita zai bi ta sau da kafa ko da wani abu wanda yake na matsin lamba ya same shi to ba zai gudu ba ba zai ja da baya ba zai karkace ba zai bi wannan hanya sau da kafa kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni to su ne anan Allah ya ce a ba su albishir ya ce fa bashir ibad ka ba bayina albishir kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye anan Allah ya masa umarni cewa ya ba bayin shi albishir to wannan umarni bai takaita ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka ya dace ya zama wajibi mumini duk wani abu wanda yake na albishir na faranta zuciya ya kokari ya ba dan uwan shi mumini sai yace allazina yastami'una alqawla waɗanda suke sauraron fada ta gaskiya fayattabi'una ahsana sannan kuma su ringa bin mafi kyau kenan in an ce ga mai kyau ga mafi kyau to za su rungumi wanda yafi kyau wa qala ta'ala sannan ubangiji ta'ala ya faɗa yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wato ubangijinsu na ba su albishir bi rahmatin minhu da wani jin kai na musamman daga wajensa wa ridwanin da yarda wajen natin da wata aljanna lahum fiha na'imun muqim in sun shiga wannan aljanna ubangiji ta'ala yace sun cancanci ni'ima wadda take madawwamiya kaga anan albishir ne ubangiji subhanahu wata'ala da kansa yake ba bayansa muminai game da wata rahama ta musamman wadda ya tanada musu a gobe kiyama domin bayani ya gabata hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ubangiji ta'ala a ran da ya halicci sammai da kassai ubangiji ta'ala ya halicci rahama ɗari sai ya saukar da rahama ɗaya ɗaya daga cikin ɗarin wannan daya-daya da Allah ya saukar manzan Allah ya ce da ita ce wato ‘ya'yan adam junansu yake tausaya ma juna aljannu junansu yake tausaya ma juna dabobi junansu yake tausaya ma juna ƙwari junansu yake tausaya ma juna wannan rahama daya-daya ce da Allah ya saukar da ita a doron ƙasa 99 Allah ya dakace ta domin jin kan bayan shi muminai a ranar kiyama a cikin ɗari ɗaya takce aka saukar da ita duran ƙasa wannan tara Allah ya dakace ta domin ya ji kan muminai a ranar kiyama Allah ya sanya mu a cikin jin kansa to shine anan yace yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu ubangijinsu na ba su albishir wato da wani jin kai na musamman daga wajensa sai yace wa ridwanin kuma da samun yardar shi sai ce wa jannatin kuma da aljanna abubuwa uku ne ubangiji ta'ala yake ba mu'minai albishir ana abu na farko rahama ta musamman abu na biyu samun yardarsa duk wanda Allah ya yarda da shi ko wannan kakar shi ta yanke saka domin duk wanda Allah ya yarda da shi to ba zai fushi da shi bayan haka abu na uku shine aljanna wanda ya tana dama mu'minai sai ya ce lahum fiha na'imun muqim bugo da ƙari kenan albishir na hudu sai Allah ya ce suna da ni'ima wadda take madawwamiya a cikin wannan aljanna idan sun shiga kaga wannan kenan albishir ne ubangiji subhanahu wata'ala yake ba mu dangane da abin da zai zo nan gaba sannan sai ya ce wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu wannan kuma mala'ikun Allah ne suke ba mu'mine albishir a lokacin mutuwa kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim ubangiji ta'ala yake cewa innal ladhina qalu rabbuna allah lalle waɗanda suka ce allan da ya halicce mu shine ubangijinmu wanda ya cancanta mu kaɗaita shi a cikin ibada kuma mastaƙamu sannan suka lazinci biyayya ga ubangijinsu idan aka ce istiƙama shine luzumu ta'atin lahi azza wa jalla lazimtar ɗa'a ga ubangiji in aka ce ɗa'a ka yi abin da aka ce ka yi bakin gwalgwadon iko abin da aka ce ka dena ka dena shine ya ce fun mastaƙamu sannan suka tabbata akan tafarkin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo musu da shi Ubangiji ta'ala ya ce masu waɗannan sifa ta tanazzalu alaihimul mala'ika in sun zo mutuwa mala'ikun Allah suna sauka waɗannan mala'iku da suke sauka mala'iku ne waɗanda suke na rahama kuma za su sauka da farfarin kaya kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi na cikin sunani abi dawud na cikin musnad na al-imamu ahmad hadisin al-bara'u ibn azib wanda manzon Allah yake ce mana mumini idan ya zo mutuwa mala'ikun Allah sukan sauka a cikin farfarin kaya masu yawa iya ganin sa za su zo suna da dadin kanshi kuma za su zo da tufafi wanda yake na alhariri na gidan aljanna idan suka karbi ran mala'ikun Allah za su warci wannan rai suna rigaye rigaye kowa so yake je sama ta farko da shi idan an je mala'ikun sama ta farko su yi farin ciki su yi murna da zuwan wannan rai sannan a wuce da wannan rai mala'ikun sama ta biyu su ma su buɗa su yi farin ciki har aje sama ta bakwai sannan aje a tabbatar da wannan rai na mumini a cikin wani littafi wanda ake kiran shi illiyin sannan a ƙarshe kuma a dawo da ran a yi masa tambayoyi sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya kai shi inda zai kai shi har zuwa kuma lokacin da za a yi busa ta tashin alkiyama to shine sukan sauka mala'ikun Allah shine yace ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku sukan sauka a lokacin mutuwarsu idan suka sauka sai su ce musu Allah ta kafu wala tahzanu kar ku ji tsoron abinda za ku gabata na al'amarin lahira wala tahzanu kuma kar ku damu ku bata rai akan abinda kuka baro baya na al'amarin duniya wa abshiru ku riƙe albishir bil jannati allati kuntum tu'adu game da aljanna wadda kuka kasance ana muku alƙawalin ta tun a duniya ita ce makomar ku a yau domin in an binne mumini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa mana bayan an gama masa tambayoyi a lokacin nan waɗannan mala'iku da suka masa tambayoyi za su ce masa kwanta kayi bacci irin bacci wanda yake na sabon ango ba wanda ke tada shi daga baccinsa sai mafi soyuwar jama'a a wajen shi ita ce amarya a lokacin nan manzo Allah ya ce za a fada da kabarinsa iya ganinsa sannan za a buɗa masa dausayi daga cikin dausayi na aljanna ya ci gaba da shakar kanshin aljanna da ni'imar ta har zuwa kiyama aikinsa da ya aikata na kwarai a rayuwarsa za a suranta masa wannan aiki ya koma mutum mai kyakkyawan fuska mai daɗin ƙanshi ya ringa ɗebe masa kewa har izuwa lokacin da alkiyama za ta tabbata to mala'ikun za su ce musu wa abshiru bil jannatin lati kuntum tu'adu ku rike albishir game da wata da aljanna wadda kuka kasance ana muku alƙawalinta a duniya sai su ci gaba da ce musu nahnu awliya'ukum mu mu ne majibuntan lamarinku kamar yadda Allah ya wakilta mu fil hayati dunya wa fil akhirah a rayuwar duniya haka a lahira mu za mu jibunci lamarinku wala kun fi ma tashtahi anfusukum kuma kun cancanci a baku duk abin da ranku take marmari take so take kauna wala kun fi ma tad'un a cikin wannan aljanna kuma kun cancanci a zo muku duk abin da kuke so nuzulan min ghafurur rahim a matsayin gara ce daga wajen ubangiji wanda yake mai matukar gafara ga wanda ya tuba mashi kai game da bayan samu mai kaga a ayar da ta gabata aya ta farko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne aka ce ya ba bayi albishir ya ba mummune albishir ya ba su albishir suwa ne ne za a ba albishir su ne waɗanda suke masu bin tafarki wanda yake na gaskiya waɗannan su ne Allah ya shiryar da su kuma su ne masu hankali kaga a wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce ya ba mu'mine albishir aya ta biyu ubangiji ta'ala da kanshi ne yake ba mu'mine albishir wannan aya ta uku kuma mala'iku ne suke ba mu'mine albishir idan sun zo mutuwa wa qala ta'ala sannan ubangiji ta'ala ya faɗa fa basharnahu bi gulamin halim wato ibrahim alaihi salam ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka bashi albishir game da samun ɗa halim wanda ya kai matuƙa a wajen haƙuri shine ishaq shine isma'il an gane ko shine isma'il kamar yadda jerin ayoyin suka tabbatar da haka a can cikin suratu wato a cikin suratu safat tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa annabi ishaq ne shine ubangiji ta'ala yace fa basharnahu bi gulamin halim mu muka ba ibrahim albishir game da samun da halim wanda yake ya kai matuka a wajen jimuri shine annabi isma'il alaihi salam wanda na daga cikin jimirin annabi isma'il lokacin da mahaifinsa ya bashi labarin cewa yayi mafalkin yana yanka shi yaya ka gani ya kai dana ni isma'il ya faɗa cewa ya abati fa almatu umar ya ce ya kai babana aikata abin da aka hure ka domin mafarkin annabawa wahayi ne ya ce satajiduni insha Allahu minas sabiri ya ce da sannu za ka same ni kuma ina daga cikin waɗanda suke masu ɗaukan haƙuri masu jibrewa kuma haka Allah ya ambata mana labarin shi Ismail a can cikin suratu Maryam wasu kurfil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana inda rabbihi mardiya dan haka ya kai matuka a wajen jimri shine Allah ya ce fa basharnahu bi gulamin halim sai muka bashi albishir da da wanda yake ya kai matuka a wajen jimri kaga anan Allah ne yake ba Ibrahim albishir cewa zai samu da amma ta hanyar mala'iku ubangiji ta'ala ya tura su su ba annabi Ibrahim la albishir din cewa zai samu da shine annabi Isma'il kuma a can daman cikin suratu hud ubangiji shine zamu iske a wannan aya kenan sannan sai ce wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa wala qad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra ubangiji ta'ala yace tabbas mala'ikun mu sun je ma manzannin mu sun je ma ibrahimu alaihi salam bil bushra wato da labari na faranta zuciya shine zai samu da wani da ne zai samu shine ishaq alaihi salam kuma bayan ishaq zai ga jikansa yaqub kaga anan mala'iku ne Allah ya tura su takanas su je su ba annabi ibrahim alaihi salam albishirkin cewa zai samu da bayan kuma shekaru sun tura shine aya ta gaba wa qala ta'ala wa imra'atuhu qa'imatun fabahikat a lokacin da mala'ikun Allah suka yada zango a gidan annabi ibrahim alaihi salam bayan ya karrama su ya shirya musu gara ta baki sai su da ya ga abincin da ya kawo ya ajiye musu ko mu ce naman da ya kawo ya ajiye musu ba su ci ba sai abin ya daure masa kai ya dan saka tsoro a cikin zuciyarsa kamar yadda Allah ya faɗa mana a lokacin nan sai suka tabbata masa cewa su ba mutane ba 'ya'yan adam bane ba mala'iku ne na ubangiji ya turo su su biyo su bashi albishir sannan su wuce zuwa ga alƙarya ta annabi lutu domin halakar da su to a lokacin da suke bashi wannan albishir matarsa tana tsaye a gefe fabahikat wato sai ta yi dariya me ya kai ta ga yin dariya shine al'ajabi ne take wai an ba ta albishir kin cewa za ta aihu gata tana dattijuwa kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa tana 'yar shekara gomiya tara shi kuma ibrahimu a.s. yana ɗan shekara 120 shine yace wamra'atuhu qa'imatun fabahikat matarsa tana tsaye a lokacin da mala'iku suka ba Ibrahimu albishir cewa zai samu da fabahikat sai ta yi dariya domin nuna al'ajabi ko kuma fabahikat kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka faɗa fabahikat ai fahabat shine sai ta yi jinin al'ada domin lafazin abahik a larabci yakan zo akan ma'anar shine zubar jini wanda yake na al'ada amma magana wadda ta furin jayi a nan abbahik za a ɗauke ta akan babanta abinda ake nihi shine dariya me ya kai ta yin dariya shine al'ajabi kamar yadda kenan aya za ta biyo baya shine ubangiji ta'ala sai ce fa basharna ha bi ishaqa sai muka bata albishir game da samun da mai suna ishaqa kaga anan kafin a haifi dan ne ho Allah ya ba su albishir dan da za a haifa sunan shi ishaqa kuma kafin ma a haifi jikan na Ibrahim sai da Allah ya faɗi sunansa ya ce wa min wara'i ishaqa yaqub dan haka wannan dalili ne wanda yake nuna cewa kafin ka yi aure ka aihu ko kuma bayan kayan aure matarka tana da ciki kana iya cewa in ɗa namiji na samu sunan shi wane in ɗiya mace ce ce sunanta ba kafin kai auren ma kana iya cewa in na aure in ɗa namiji na samu a harko zan sa masa sunan shi wane in ɗiya mace ce ce sunanta wacce saboda a nan ana ba su albishir kuma ana gaya musu sunan ɗan shi ne allah ya ce fa bashar na habi isa haka sai an gane ku sai muka bata albishir game da samun ɗa wato ishaq ubangiji ta'ala ya ce wa min wara'i ishaq yaqub kuma bayan ishaq wato zamu azurta su da ɗa shine yaqub jika shine yaqub alaihi salam a lokacin nan sai ta ce ya wailata ta ce kai cauna a alidu wa ana ajuzu yanzu a ce zan aihu alhali ina dattijuwa wa haza ba ali sheka ta ce ga mijina shi ma ya zama dattijo ta ce ka ina haza da she'un ajib lalle samun ɗa daga tsakankanin dattawa biyu ta ce abu ne wanda ya kai matuka a wajen mamaki kaga wannan gaba tana nuna ashe dariyar da ta yi tana yin dariya ne saboda abin ya ɗaure mata kai tana al'ajabi a lokacin nan mala'iku sai suka ce mata a ta'ajabi na min amrillah yanzu mamaki kike game da lamarin Allah Allah ne fa yi nihin zai samar da ɗa tsakankanin ke da mijinki a matsayin kuna dattawa Allah ko babu abin da yake gagarar shi domin mai iko ne akan dukkan komai suka ce a ta'ajabina min amrillah yanzu kin yi mamaki game da lamarin Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt innahu hamidum majid a takeice dai wannan aya tana nuna mana mala'iku ne takanas Allah ya tura su su ba annabi Ibrahima albishirkin cewa zai samu ɗa mai sunan Ishaq bayan haka kuma zai samu jikan shi shine Yaqubu alaihi salam sannan aya ta gaba ubangiji ta'ala ke faɗa fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi mala'iku sai suka kirayi zakariya alaihi salam wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi a lokacin yana tsaye yana sallah a cikin wato masallacinsa yana cikin ɗan kewayen shi yana sallah mala'ika daga cikin mala'ikun ubangiji subhanahu wata'ala ya kiraye shi ya ba shi labarin annallaha yubashiruka lalle ubangiji ta'ala na baka albishir bi yahaya game da samun ɗamin suna yahaya yana cikin sallah Allah ya turo mala'iku suka ba shi albishir in zai samu ɗa ɗan da zai samu kuma sunan shi ya haya kaga kafin a bashi ɗan aka gaya mai za a azarta shi da ɗa kuma ɗan ga sunan shi sannan aya ta gaba faɗar Allah subhanahu wa ta'ala iza qalatil mala'ikatu ya maryam ubangiji ta'ala ya ce tuna ko kuma ka ba mutanenka labari lokacin da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala suka faɗa ga Maryam alaihassalam suka ce ya ke Maryam, Inna Allah yi bashiruki bi kalimatin min, lalle Ubangijinki yana baki albishir wato game da wata kalima daga wajensa. Me ake nihi da kalima daga wajensa shine annabi Isa alaihissalam domin annabi Isa alaihissalam an samar da shi ne da wata kalima ita ce kalima ta kumfa ya kulu. kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun ismuhul masihu ubangiji ta'ala yace dan da zamu baki ismuhul masihu sunan shi almasihu isa ibn maryam kuma shine isa dan maryam wajihan fid dunya wal akhirah wanda ma'abucin alhurma ne a duniya da lahira yana da matsayi yana da kima wa minal muqarrabin kuma yana daga cikin bayi waɗanda ababen kusantarwa ga fadar ubangiji kaga anan an ba ta albishir kin samun ɗa kuma sai da aka gaya mata sunan ɗan aka ce sunan shi almasihu an gane ko almasihu suna ne daga cikin sunayen annabi isa alaihi salam kamar yadda allah ya rada masa wannan suna ismuhul masihu ubangiji ta'ala ya ce sunansa almasihu haka can ubangiji ta'ala yake cewa wa qaulihim inna qatalna almasiha isa wannan isa ibn maryama rasulullah wa qaulihim inna qatalna almasiha isa ibn maryama rasulullah to don haka kasancewar suna ne na annabi isa alaihi salam amma ba kowa bai dace a ambace shi da wannan suna sai wanda mabiyin annabi isa ne na gaskiya mabiyin annabi isa na gaskiya wato shi ne wanda ya yi imani da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya rungumi addinin musulunci duk wani wanda yake da'awar mabiyin annabi isa ne da'awar shi ba za ta gasgata ba sai ya gasgata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita don haka duk wani wanda yake da'awar cewa shi mabiyin isa ne to bai dace ba ka kiraye shi almasihu in ka ce mishi almasihu wannan ka girmama shi ka girmama shi kuma anan ka jingina shi ga annabi isa alhali ku annabi isa ya raba hanya da shi saboda duk wanda ya kafirce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba shi ba annabi isa annabi isa wasiya yi cewa manzo zai zo bayana sunan shi ahmad in ya zo ku bi shi kamar yadda allah ya kissanta mana wa iza qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad yace manzon da zai zo bayana yace sunan shi ahmad yace in ya zo ku bi shi kaga in kai mabiyin annabi isa ne to dole ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dole ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a nan za ka gasgata kai masoyin annabi isa ne don haka kenan bai dace ba ka kiraye shi da cewa almasihu iya abin da ya dace a ce masa in a hausa za ka faɗa sai ka ce ɗan mishan an gane ko in kuma da larabci za ka faɗa sai ka kiraye shi nasara nasirani kenan nasirani haka sunansu yake kamar yadda Allah ya ambace su da wannan suna a cikin alkur'ani nasarawa wa qalatil yahudu lan wa qalatil yahudu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara haka yahudawa suka ce ba wanda zai shiga aljanna a ranar kiyama sai wanda ya zaman tuba yahudi su ma ƴan mushau suka ce ba wanda zai shiga aljanna a ranar kiyama sai dan mushau kenan dan haka a daina ce musu almasihu abin da ya dace a ce musu ƴan mushau in a Hausa za a faɗa ko kuma ka ce nasarawa kawai an gane ko shine anan Allah yace ismuhul masihu sunan annabi Isa shine almasihu Isa ibn Maryam rasulullah Isa ibn Maryam shine Isa dan Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin shine sai malam yake cewa wal ayatu fil babi kasiratun ma'luma ayoyi a wannan babi suna da yawa kuma sanannu ne a wajen masana ma'ana ayoyin da suke bayani game da ba muminai albishir game da abin da zai faranta musu zuciya a takaice dai a nan abin da muke so mu sani duk abin da ya zamanto in mun faɗa ma 'yan uwanmu za su yi farin ciki su yi murna to haka ake so duk abin da zai tayar da hankalin 'yan uwanmu muminai to wannan baya dacewa nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك